أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والصائد الوعد الأمين نبينا محمد الكاذب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه وبعد من يمن شيخني من يمن يمالني من يمن يمقدمي da kuma dandazon masoya ne muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam musamman wanda suka gabatar mana da wannan muharara ne albarka mai amfani ala ra'ayin a doktor طاهر معاذ التجاني ذيك ملم شو عتيكو رضي الله تعالى عنه da kuma wanda suka biyo bayan da wajen ta'aliki tun daga shi a shekul farid al-mujahid a shek muhammad al-munir ibn shek adam malam adam kowar da kuma asad al-faida shek abul fatli al-sani da kuma a shekul imam al-kusawi da musa ba a dinga ga su shakalifa ga su sai malam umar ga manya-manyan malamai musamman irin su a alhaji shu'aibu da kuma in wato wannan majmu'a ne albarka wato annahjul amin ban so na faɗaɗa wajen gaisuwa ba to amma da ya zamo dukkanin wani ta'alikin da ya kamata a yi an gama da kamata ya yi a bani sunan wanda suka zo inda ta wasan da su yi ta gaisuwa ɗaya bayan ɗaya har na gama to an gama kawai sai da shawar zafi ya amfani da canji na ko minti sha biyar kasa minti na ko su saka yanzu an sake ban sabon mintuna ne to Allah ya yi mu alal hakika yan uwa kamar yadda na faɗa ba ƙari zan yi akan abubuwan da aka faɗi ba kowa wannan abun yana daminsa yana cin mutu a kwarya yadda muka ga musulmi sun rabu shawarar mara wasu suna kira zuwa ga gaba wasu na kira zuwa ga arewa wasu na kira zuwa ga yamma afwan amma mu sani cewa ba a taru a wannan wajen domin kawai a karanta mana labari mu watsi ba mun taru a wannan waje ne domin a karanta mana irin wannan bala'i da abubuwan da ya raba kan musulmi sannan kuma yaya zani yi mu'alajar wannan abu a samu haɗin kan musulmi halin da ake ciki a yau ya ishe mu'aya ya ishe mu'amsa duba da wani abu a takaice biyar da za mu ji labarai da abubuwan da ya faru za mu ji an kama da tun da kan kawai da abubuwan da ya faru a wasu garuruwa musamman da awar muhammad ibn abdul wanda kusan shi ne asalin kan da ta gangaro zuwa na Najeriya. To ba za mu san yare ne za mu samu mu ɗinke bakin lamarin ba, haka kai mun san kuma irin namun mas'ala a cikin gidan mu na Najeriya. Duk wanda ya yi tarihi a cikin zai tafiya zai fahimci cewa a Najeriya ne muna rayuwa ne na kanin nasu ummatan wahida. Ana zaune lafiya tsakanin mu musamman sufayi dama soyayya ne ba a maganar kadiriya jahiliya jamiya arushiya da karanjiya da aurashiya tsakanin mu masallaci kuma guda ɗaya ne mazhaban mu guda ɗaya ne mafiya yawanci a Najeriya ba mu dai ji wani tarihin wani malami da yake a da wata mazhaba ba malikiya sannan aqidar mu kuma uniform ne aƙida ce ta ashariya barkace ubangiji da rashin yi masa makani da rashin barin sa akan jiki da makamantansu musulunci ya shekara a cikin najeriya musamman irin ta yankin borno maiduguri wanda ke da tsawon tarihi ya kai kusan akalla shekara dubu da kamar yadda wasu suke kawo cewa ma sun kusan zamanin mulkin sai na kuma farko da mawa sako ya iso zuwa wajen su ko da dai ma ba ce sun karɓa ba dai amma sun ce sako ya iso musu sannan musulunci kamar irin nan gari kano da da irin garin katsina da garin sokoto ko shan usman bin fodiyo abin da ya ake ce masa mujaddadi ba ana nufin cewa shi din nan shi usman bin fodiyo ya mujaddadi da ake faɗa da hausa na su mujaddadi ko to shi usman bin fodiyo zuwa ya yi jaddada addinin musulunci ba shi ne ya zo musuluntar da musulmi ba wannan yake nuna maka cewa ashe tarihin musulunci yana da dogon zamani tun tun tun tun a wani musulmi ko musulunci haɗe kuma irin musulunci nan da ake shi ne musulunci da yanzu na muke kai to a ina aka samu wannan maza ya yau muka wayi gari musulmi zai samu musulmi ya shiga masallaci ya danna bom a mutu ya ce Allahu akbar ya jihadi musulmi ya danna musulmi kana la ilaha illallah zaka mutu shi ma yana Allahu akbar kana la ilaha illallah Allahu akbar ya kashe kai daga wuka yana Allahu akbar ana Allahu akbar wannan ya aka samo asalinsa tarihi misali amma a kalbiran takdiri an samu wannan matsaloli a kasashe daban-daban kamar yadda aka dinga mana bugun misali da wasu ƙungiyoyi daban-daban amma bugun musansa daga faruwa daga wani suna musulmi su raba kai ayi yaki tsakanin musulmi da musulmi sai fitowar ƙungiyar جماعة إزالة البدعة وإزالة السنة abin da ya saka kama suna wannan shine gaskiya kuma ranar wanka ba abu ya ci kuma ana so a samu maganin abu sai an san yadda suka yi wannan kun ji abin mamaki wanda ya kawo ta ya kirkire ta gaba ki ɗaya daga ranar har zuwa yau ba ta kai shekara hamsin ba wanda ya zo da ita nan Najeriya aka kirkire ta shine a shek abubakar mahmud kuni wanda gaba ɗaya kai ta haife shi ne 1924 1924 ya bar duniya zuwa 1990 wanda a wannan shekarun idan kuka duba gumi kusan samun babban tambarin shugaba ne amma ne ka gani misali ya zo shi ya kafarta kakalin kakalin wa addini wanda wani tarihi ya bibiya lokacin da ya zama alkalin alkalai da ke shi karatun boko ya taɓa yawa alkalai ya zama alkalin alkalai a lokacin da ya zama alkalin alkalai 1960 sai fara alaka da shugabannin ƙasar nan su kuma a lokacin kamar yadda muka tsari sun fara fada da malamai saboda tsarin da suka ɗauko na zamanin wasu yana taba da addini karara sai ya zamto shi kuma ya shiga ya zama malam fada abinda suke nema shi yake yi sai aka ba shi ne grand kari alkalin alkalin ke ana 1963 aka haɗa taro aka kira malamai waje daban-daban malamai a ra'ayin ɗaukar da suna biya lokacin ba a ware nan kaza bane nan kaza state state ba su yawa ba arewa kawai ana ɗaukar waje ɗaya ne bai ɗaya arewa kawai aka zo aka yi taro da sunan za a yi taron haɗin kai don boko ya samu ci gaba ai abin farin ciki da abin murna ne babu wani ƙungiya ko wani wani wani amma daga lokacin da aka yi 1962 zuwa 1963 aka yi wannan taro dama ya samu makani 1963 aka yi wannan taro to ana ƙara gaba a sha biyar ga watan shida 1965 sai aka kira babban taro wannan taron kuma sai aka ce wai matsaloli da yake cikin musulmi ba kuma yi wannan matsaloli wanda da yanzu za mu ji su a lokacin da aka zo 1965 aka yi wannan taron yadda aka tara malamai ɗari da guda biyu aka ce shugaban zaman shine wazir junai wanda babban malami ne kamar yadda muka sani daga daular sokoto aka zo aka yi zama da shi ya tashi ya ce yau ga zaman mu za mu tattauna ne akan matsalolin da ke fuskantar musulmi da ya tashi ya kawo bayani akan cewa ga irin matsalolin da ake samu a yanda aka ba shi a jadawali matsala na farko wai shi ne matsalan sadari da sarfi matsala na biyu shi ne sai aka ce matsalar jahilan malamai sun fara yin wa'azi kaga mutum da ba a samu wannan ba sai dalilin wane wannan kungiyar lokacin ana shirin da a fata kusurin matsala ta uku kuma sai aka ce matsalan yin tafsiri ba a danganta masu tafsiri matsala ta hudu shi aka ce wai a kuri rikici tsakanin kadiriya da tijjaniya a shi lokacin ake so a kunna rikicin tsakanin kadiriya da tijjaniya shi aka samu shi shugaban zama wanda yake rike da mulki a wannan lokacin sai tashi aka tura mai maganar da zai sai ce dama sai na anas ibn malik ya ce idan rikici ta tashi tsakanin mutane dan a samu su da iya kashe wato ba sai a nuna da shi malamai suka razana sai su su da haka mun kama doka rikici ba za mu bata ta yawa ba daga yau dokan kabdu babu shi shi kuka ji lokacin aka tada rikicin kabdu garuruwan da yan faiza ba su da yawa masu tabbata sunan manzon Allah za a sa mutum na tsalla ne a cikin shi wasu daga cikin malamai kamar yadda muka ji wasu ma daga cikin almajiran gidan mu ne ana sallah za ka ji kawai sai dai imani ya juya ga wasu sun suma a bayan wasu na wasu kai Allahu akbar wani ba faje na bayan ka zai tsalle ya tinke ka ji ta banza firi ba iya ya tinke ka ka saba madukan sarki doka na biyu aka haramta buɗe masallatai aka ce haramun ne doka ta uku aka haramta yin tarbiyatul afkar doka ta hudu aka ce kowane malami sai ya zo an tantance shi to a wannan lokacin ne aka kirkiri tantancewa wanda aka dinga da rikicin su a kala rawi da wasu daga cikin malamai dalilin wannan tantancewa da aka kirkiri wani to daga wannan dokoki da aka kawo sai abin yi tsanani sai aka fara canza abubuwa ya yi muni shekunan mu suka tara addu'a wa irin su alkanjar rabbani wanda gwanin shafi ku suka cire wato wuka ko wanda ke daga ubangiji mai wakilin sarki da makamantan su aka samu irin su waliyu ko addu'o'i daban-daban sannan sai ta ke to kana biya wani ke da zai tashi ziyarci mu gidansa ba ma'ana shehu mu shehu radiyallahu anhu da yake shigowa daga Senegal ya zo Najeriya in ya zo ne zo ziyarar muridansa to haramun ne sai dai muridi zai ziyarci shehinsa to daga nan shehu radiyallahu anhu sai ya zauna a kasansa aka dinga neman shehu ya zo ya ce a'a sukan zo ne da izinin manya kamar mun ji labari irin kamar garin bauchi shi wa gaban bai je bauchi ba amma ya yi taki a jos yana neman ya samu shiga bauchi amma ka ce doka ne in ka shigo bauchi tsaro da shauransu har abin da bai yi ba wanda har yau wannan lamarin bai je ba amma da ke shehu radiyallahu anhu sirrin tsakani ne alhamdulillah bayan ga wannan a takaice abubuwan da ke zan tsallake lokaci na ya ga sauran mintuna sauran minti inda minti sha da zai sauran minti uku to a yadda na gani take sai zai mulki shekara ɗaya da wannan zaman sai juyin mulki ya faru a Najeriya ana wannan juyin mulki din sai ya ta kusan shekara biyu zuwa uku ana yakin da ya faru ana cikin wannan yakin gwamnati ta ga babu babu makawa sai an nemi addu'a a lokacin shugaban kasa ko ba ma musulmi bane kirista ne shi ne yakubu gawa ya zuwa da wasu daga cikin manya daga nan kano daga wajen ne aka ce masa tofa babban malamin da ake gani sun an sami shi lamarin zai warware shi ne maulan mu daga nan aka tashi aka yi jirgi aka je aka samu invitation na musamman su fesa invitation aka shi wargar lawa ya zo shi har najeriya ya yi addu'a kuma tun ya addu'a lamarin ya yake cek wa abin da amurin layi in kuntum kuntum lamarin kuma ya yanke karfi kenan Allah ya kawo zaman lafiya kuma in kai kace karya ne shi shugaban kasar har yau ya rubuta kuma kullum na mai ta kuma ba musulmi bane balle ka ta da rika ne sannan wannan lamarin bayan an yi wannan shehu Abdullahi ya zo da shi Najeriya 1968 bayan an gama ziyarar shehu 1968 to sai lokacin gwamnati ta kwace a hannun wa'insan tun da aka ji mulki wasu an kashe su sai ya zama mukamin da yake da shi na ƙarfi na grand kadi da ita ke juya malamai sai zama ba shi da ƙarfi to daga nan sai koma yaya zai sai koma doka shi ne sa rubuta littafi mai suna al'aqidatu sahiha wai aqida yanzu ne da aka samu aqida ta Allah da Annabi to a nan aka dinga ga wani kafiri ne wani kafiri ne wani kafiri ne har ya kai zuwa lokacin mu Sheikh Al-Kasimi أعداه الله ما يبتغي يما تردي لسنة المنه المحمدية تردي على العقيدة الفاسدة لوكا سن لما يي فاتي يدين كارا وسو تو لوكا سن ني aka samu irin su Sheikh Sama'il Idris da wasu daga cikin masu kuɗi wanda suka shiga cikin tafiya har suka zo suka haɗu a 19 a sha ga watan uku 1978 a filin firamare na wani makaranta a cikin Jos aka raba takarda aka zo aka shirya ƙungiyar addini risala aka yi zama daga ranar 1978 aka buɗe izala amma kuma daga rana duk wanda bai shiga izala an kafirta musulmi ɗaya bayan ɗaya ba a su mu wayancan kungiyar da muke ji na wahabiyawa ba su suka fara zuwa mana da kafirci anan ba da sunan izala aka fara zuwa da aka zo daga izala da kafircin da suka kawo a jere kawai sura sai suka ce na farko zikiri shine kafirci na farko kenan la ilaha illallah la ilaha illallah ko to shine kafirci na farko domin daga nan ne duk wanda bai tafi kirkin da ne mushriki daga nan salatin annabi dan akwai malamin da ya rubuta cewa kai salatin annabi ya kai dubu kafta musulunci daga nan aka zo aka ɗauko adadin kifi bayan ya baka wannan adadin aka zo maganar tawassuli da manzon Allah aka zo maganar tauhidi sai rubutun Qur'ani wanda su kuma suka dawo da rubutun ya koma rubutun gargajiya suke sayarwa a Islamic Bank sannan sai maganar hoto sai da lokacin mu kaɗai ne muke da shehin da ake ɗaukar shi shi ma ya zama hoton bid'a ne to a takaice wannan anan da tsaya ina ba da hakuri sai hadiyya da aka mai da ita yanzu kuma ita an karɓi hadiyya an dawo maula وإن أول سنة من السنة كذا بدوي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ya saka a kai da abinci shashi da ke.